mita 88.5 da lafiyan muryar zamani suna na Tijani Adamu daga unguwar Jakada B kenan inda yanzu haka nake tare da wato mai unguwar wannan yanki kuma iya cewa sabon mai unguwa wanda aka tabbatar da shi kenan wanda za mu so mu ji wato har aka yi ma ya kawo wannan lokaci kuma aka tabbatar da shi sannan mu ji wato kalubalen da unguwa take fuskanta mu ji wani irin daura da mara zai wajen shaukan matsaloli za mu so mu ji cikakken suna da matsayi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Alai Awala Ahmed Dorayi babba unguwar Jakada B wanda ni an haife ni a unguwar Fulani an haifi mahaifina a unguwar Fulani an haifi mahaifinsa a unguwar Fulani an haifi mahaifinsa ma a unguwar Fulani sunan mahaifina Malam Ahmed sunan mahaifinsa Sali sunan mahaifin Sale Umaru wanda a nan unguwa dai a nan muka batar muka taso muka samu cikakken bayani a nan ne suka zo daga wani gari Fulani ne su suka zo suka zauna a wannan gari kamar shekara ɗari uku da sittin ake magana da wani abu zuwansu wannan gari su ne ainihin suka zo suka kafa wannan gari suka kafa kadawa suka kafa nan ɗorayi babba nan unguwar jakada suka kafa kumbotso suka wuce a wani gari can ma da aka ce sun kafa duk su ne suka kafa wa'annan garuruwa sun zo daga cikin garin Minkyau ne daga Minkyau din ma ana magana sun zo daga cikin wani gari Kuru daga Kurun ma ana magana sun zo daga cikin wani gari ne can ƙasar Laraba nan dai na manta sunan garin dai yanzu dai tukun to alhamdulillah wannan abu dai Allah subhanahu wataala shine ya kawo ba dabaran mu bane ba yin mu bane Allah ne ya tsara ai haka saboda gari ya samu ci gaba da muna gidaje ba su fi kamar goma sha ba yanzu gidaje a cikin garinmu Allah ya haɗa mu da al'umma mutane na kirki wayanda ake zaune lafiya da su da mutunci da masu adalci komai zai taso mutum zai kira ka ya ce kaza kaza ka shiga ka fita kai waye tun ma ni bana bukata abin amma jama'a suke ta sa na a gaba suna ta magana cewar kai komai ita so kai zaka shiga aure ne sulhu faɗa ne wane ne an abu ita so masalaha ce wani abu ake nema kai za a sa a gaba to kuma ga jama'a samarin mu da muke zaune da su mutanen kirki su ma ba maganar wani duk ƙasa ta ni ban ga wani saurayi cikakke kwa ɗaya tak wanda zan nuna in ce wannan saurayi yana shaye-shaye ba duk wanda kai wa faɗa zai tsaya ya saurare ka zai fahimce ka zai gane ma me kake nufi da rayuwar to Allah na gode maka a ƙasa ta kaf ban ga mutumin da zan nuna in ce wannan tarbiyyarsa ta gurɓata idan ma mutum yake ka gaya mahaifinsa ya ga ya kira ya kama wannan sa ya taho gurin ka ya ce ai ɗanka ne tun ina gudu har abu ma ya zama alhamdulillah yanzu dai jiya Allah subhanahu wataala jiya dai Allah ya taimaka mai gari ya zo da kafarsa ya taka kafa da kafa ya nuna min iyakata iyakata da gwazaye da iyakata da kuyan da iyakata da ɗanbare ya ce nan shi ne za a riƙa kulan mana da al'ummar da suke ciki idan abin da bai fi ƙarfinka ba ne ka tsaya ka yi gyara shi idan abu ya fi ƙarfinka ka zo gabana in na iya ni to in ban iya ba ni ma kai gaban hakimi idan mai girma hakimi shi ma ga abu ya fi ƙarfinsa zai ɗibe mu gaba ɗaya a tafi gaban mai martaba sarki to amma in Allah da dai muna ta'adda dai kuma a taimaka mana al'umma annabi da addu'o'in Allah subhanahu wataala dai ya ci gaba da bamu zaman lafiya mu zauna lafiya kamar yadda muke zauna lafiya da jama'a unguwanmu mutane ne mutanen kirki mutane ne masu sanin ya kamata mutane ne masu adalci duk abin da ya taso ko kai ne kai abu ba daidai ba za a kira ka a ce ai gani muke kaza da kaza da kaza a shawarware ce kuma kai ma haka komai girman mutum ka ce gashi gashi wani ma baka sanya ba ma amma dan sa ko kaza kaza ka je ka faɗa ka ji kawai ya zo ya buga ma kofa ya ce ai ni ne wanda ka je gidana din nan gashi gashi iyali na suka gaya min na zo to da Allah menene mafita a ce kaza kaza wani za a ganye da ɗa goma daga wannan magana ba za ka kuma jin ɗaya daga cikin goman nan yayi magana ba gaba ɗaya an wuce gun za ga duk yaran sun zama kamar kai din ka zama mahaifinsu kawai to wannan abu ni ina birge na angon nan in ga mutum baya goyawa ɗansa baya ya fi tsanka akan ɗansa kuma duk abin da aka gaya masa za ga ya tsaya yi cak ɗan nan ya fahimce ka shi ma ya fahimce ka za ga an dawo kuma an sake wani sabon zama na mutunci idan na ji ungoyi suna ta wasu abubuwa mamaki nake ina ta'adda a su ma Allah ya taimaka mutane da ake ta samun matsaloli a cikin ungoyi Allah ya sa su zama irin unguwanmu dan gaskiya mutanen unguwanmu ba abin da zan ce da Allah sai godiya domin wannan tsarin akwai haɗin kai wannan tsari ne na Allah ba mu bane ba mu bane yanzu akwai wato bangaren su kansu yan sintiri da suka tashi tsaye wajen ganin sun kare iya iyakar ka kenan ba dare ba ranar suna tashi sakamakon wasu gurbatattun mutane suna shigowa da daddare amma yanzu a iya cewa abin ya sauke wani irin haɗin kai kuma da ƙarfin gwiwa za ƙara a yan sitiri insha Allah ta'ala ko me ya taso su zo mu wuce gaba mu tafi gaban jami'an tsaro daga gaban mu mu kai su duk inda za a je za mu kai kuma yan sanda su za su ba su shawarwari cikakku domin su ne suke da tabbataccen tsaro a hannunsu yan sintiri in dai suka kama mutum da wani laifi wanda bai kai ya kawo ba a yi man nasiha a gaya masa gaskiya a gaya ma Allah a gaya ma manzo Allah ya kula da rayuwa su kansu yan sandan sassauci suke nema ba wai komai a yaya a tafi gabansu ba sassauci in dai zai wa tsaya a zauna a tantauna menene mafita dan mu gaskiya wakilan mutane na sarautun gargajiya ba ma so abu izo gaban mu ifita ba ma son izo gaban mu ifita in kaga abu ya fita a gaban mu to gaskiya abin ba ya fi karfin mu ne ba ma adda amma ya fi karfin mu mun fi so in abu izo a sanya za a yi a daidaita a zauna lafiya sai in abu ya ki ya ki ne wanda ba ma ba fatansa ba ma so ba ma so a tattara a haɗa a zauna lafiya kuma gari alhamdulillah kullum daɗa ma ƙarin ci gaba ake koya wani mutum in shigo mai saɓanin irin wani abu za a ce to wani fa ya zo da kaza da kaza wani sa'in ma da kaina nake zuwa har gidansa in sallama da shi in ce to ka zo mana da wata ɗabi'o'i wanda garin nan ba haka muke ba an ce kana kaza kana kaza kana kaza kana kaza wani sa'in ma wanda ya faɗa ya ce ni na gani ne na je na gaya masa a matsayinsa na wakilinmu to shi kuma ya ce gaskiya ba zai iya zama ba ku zo mu je aka kirawo mutum a man nasiha wani ya ce dan Allah dan annaba a yi haƙuri kuskure ne kuskure ne kuskure ne mun taɓa samun saɓanin ma wani guda ɗaya da imana wani amma ce to mu ma fa muna na gaba da kansa kuma ya dawo da daddare ya zo ya same ni ya ce wallahi abin nan kaza zuciya ce dan Allah dan annaba a yi haƙuri a yi haƙuri har Allah subhanahu wataala da ya taimake mu muka zo muka zauna lami lafiya da shi lami lafiya akwai bangaren kuma samar da wutar lantarki halin da ake ciki a nan wani irin kokari zaka wajen ganin abin da mutane daga cikin duhun da ake samun da wutar lantarki dama akwai bayan Allah da suke ta kokari mu dafa bayani namu a wuce gaba suna nan suna ta kokari kuma ana ta yanzu ma akwai transformer da take da matsala an ɗauke ta ma ka saukau abban unguwar da ita an ce za a gyaro ta a dawo da ita to duk dai wannan ɗaɗɗaure ne ita ce ta tsantsaye da mu amma insha Allah laraba laraba in Allah da mun shirya da jama'a yan kwamitin wutar za mu je da ma'aikatan nefa za a wuce gaba za a je a ga menene ya faru me ya tsayar da abin har aka kawo yanzu ba a samu dama dawo da ita ba domin so muke inda garin kowa yake da haske mu ma mu ga fuskokinmu da daddare inda kowa yake ganin fuskokinsa ɗalibai da suke ta karatu a makarantu da daddare wani guri ana ta kunna fitilu ko inji ko waye tun da yau da kullum sai Allah wata ran ma ba kuɗin man ne da ku ba amma inda wutan nefan nan shine ci gaba shine ci gaba maimakon a zo ana cewa kawo kaza kawo kaza din nan nefa idan ta ka ta kore komai to in Allah da ranar laraban nan insha Allah muka shirya a rubuce ma za mu tafi insha Allah ta'ala za a je a ga me mafita me sakon ka na karshe ga al'ummar gari da suka da haɗa kai wajen ganin an ce da kasa gaba ɗaya sakona na karshe shine Allah subhanahu wata'ala ya ba mu zaman lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya kada al'umma ku ga an yi wani abu wanda ba daidai ba a ce ba za a zo a faɗa ba ni na fi son waɗanda za su ga ba daidai ba su togona su ce na ga kayi kaza kayi kaza ne ba daidai bane ya za a gyara ni wa'annan na ma fi son su ne da mutum iga abu in shiru dan wannan abu ba wai mun yi ne iya duniya ba abu ne wanda za ka yi Allah ya tashe ka ya tambaye ka ya aka to duk abin da aka ce ya danganta da sai kun haɗu da sarki subhanahu wataala to kokari ake ya za a gyara kafin a haɗu da shi din domin a samu mafita mafita ake nema mafita ake nema Allah kuma shine sarkin da zai kawo mana mafitar mafita amma al'umma gari wallahi na gode musu dan wallahi tun ina gudan abin nan suna turo ni tun ina gudun abin nan suna turo ni yau shekara shida kenan shekara shida ana abu ɗaya tun ina gudu ana jajibo ni ina gudu kai har ma na zo na ga ne ko shekaran jiyan nan shekaran jiya jiyan nan ma akwai wannan tafi biyu kan matarsa dan hanya dan bata kuma Allah da iko yake an fi kwana sittin ana rigimar amma da na je cikin ni'imar ubangiji a shekaran jiya jiyan nan sai gashi muna zuwa uban iya ina fitowa ice kawai ya taka ce ta bude ta kuma ba taba gani na yi ba ban taba ganin sa ba bai san a ina nake ba ban san a ina yake ba kawai kai na akai nace ban yarda ma na fito na ga makoci na ba ruwa a gidansa na tambaye kai ina matarsa ce ai wallahi sun samu matsala ta tafi gida ne nace mata kai ni gurin babanta da ita na dawo yanzu yau kwanan ta biya jiya har kuka ta yi a gurin saboda irin abubuwan da suka faru to duk irin wannan abu mu daman wannan daman aikin ba wani sabon abu bane daman can aiki ne ba sabo ba an saba yanzu roƙo muke jama'ar gari da al'umma annabi da a taimaka mana dai da addu'a da ko ya aga za a yi wani abu ba daidai ba a zo a tare ka a ce kaza da kaza ba daidai ba ya za a yi a gyara mu shi muke nema kamar yadda mun ga mutum ma ba za mu shiru ba za mu faɗa to shi ma in gan mu kamata ya fito ya ce menene kaza da kaza da kaza ya faru akai kaza to mu wannan shine a gaban mu Allah kuma mun gode ma Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka ƙara garin nan namu lafiya da zama lafiya akwai manya-manyan bayan Allah da suka yayi a garin nan suka tattafi suka tafi lafiya duk ga su nan manya-manya wanda ba za su girgu ba sai dai in ana so zan iya faɗa wasu daga cikinsu manya-manyan mutane mutanen kirki mutum ɗaya zo ya kafa gida yanzu ina da mutum sama da dubu biyu dubu uku irin su batura na umma irin su babasardo irin su kawo
mita 88.5 da lafiyar muryar zamani suna na Tijjani da mutuwar jakada bi da ke karamar hukumar Gwale kenan a birnin Kanan Daban, Najeriya.